أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yabo da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da sake haɗa mu a wannan marisi na lahadi bakwai ga watan ramadan a shekara ta 1437 na hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama wanda kuma shine sha biyu ga watan shida a shekara ta 2016 na lissafin miladiya darasinmu na bakwai kenan a silsilar karatun da muke na tafsirin alkur'ani mai girma a wannan wata mai albarka kamar yadda muka tsaya a jiya ƙarƙashin dai wannan aya faɗin Allah maɗaukaki inna mathala isa inda Allah ka mathali adam خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين mun karanta abin da malam abdurrahman sa'idi ya ambata mana muna tsakiya sane lokacin ya kure mana ko galibi mu sake shi daga farkon abin da ya ambata dangane da wannan aya insha Allah duk abin za mu dora kuma sai mu dora a kansa يأتي يخبر تعالى محتجا على النصارى الزاعمين بعيسى عليه السلام ما ليس له بحق Allah maɗauki yana ba da labari a wannan aya yana mai kafa hujja akan kiristoci da suke riya annabi dangane da annabi isa wani abu wanda yake ba haƙƙinsa ba bigairi burhani ba tare da hujja mai ƙarfi ba wala shubuha ko ma shubuha babu bal bi za'mihim annahu laysa lahu walidu kawai saboda riya wasu da sun riya cewa tunda ba shi da uba istahaqqa bidhalika an yakuna ibn Allah da wannan ya cancanta wai ya zama dan Allah tunda mahaifiya ce ta haife shi babu uba suka ce waɗannan abubuwa kuma da yake na mamaki idan ba dan dan Allah bane shi ba zai iya ba au sharikan lillahi fi rububiyyati ko kuma shi Allah ne yana musharaka da Allah yana tarayya da shi a rububiyya wannan kauli ɗaya ne daga cikin kaulin su wannan ma kuma wani kaulin ne dan a wani ra'ayin suna cewa wai Allah subhanahu wata'ala ya yi taƙammusi ne ya shiga jikin annabi ya shiga jikin Maryam mahaifiyar annabi Isa wai shi din ne da kansa da haka Allah ne ya fito da wannan sura din dan a samu yanta dan adam daga zunubinsa mun san dai wannan theory na asalin zunubi na asali na annabi adam wayo saboda shi ne allah maɗaukaki ya tausaya wa al'umma ya turo ɗansa alwahid wanda yake bai haifo ne wai banda shi ya turo shi dan ya zo ya zama wato abin nan kamar kafara wannan dai tatsuniyarsa ce kuma abu ne da aka gina shi ba akan gaskiya ba malam ice wa hadha laysa bi shubhatin wannan ba ma shubha bace fadlan an yakuna hujjatan ballantama ballantana ma ta zama hujja to nan ne muka tsaya ko yace li anna khalqahu kadhalika min ayati llahi domin kuwa halittarsa kamar wato shi ma yana daga cikin ayoyin Allah ma'ana aya ce mu'ujiza ce wani abu ne da ba a saba ganin sa ba da yake ta al'ada daga cikin abubuwan da Allah kan yi dangane da annabawansa addallati ala tafarrujillahi bil khalq waɗanda suke nuni zuwa ga kadaituwar Allah da halitta wa tadbiri da kuma gudanar da halitta din cewa shi kadai shi yayi wannan halitta kuma shi kadai ke gudanar da ita wa anna jami'al asbabi kuma ya nuna mana cewa dukkanin sabubba ɗau'u mashi'atihi suna jawuwa ne suna miƙa wuya ne ga ganin damar Allah duk wani sababi idan babu mashi'a ba zai tafi ba a wannan mun sha magana a kansa in ba manta ba cewa akwai mashi'ar Allah ita ce ganin damarsa akwai kuma sababi na abu ya auku dole ne komai ƙarfin sababi idan ba mu mashi'a to ba zai zartu ba wa ma sha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin abubuwan da ku kuke so a matsayin ku na halitta kuke ganin damar ku aikata su mashi'a ce mahduda li'annaha makhluqatun makhluqatun lillah Allah ne halicce ta babu abin da zai gudana na dan kai dan adam ka ga damar za ka yi wani abu sai idan Allah ya ga dama don haka duk wani sababi tau'u mashi'atillah mai miƙa wuya ne mai sallamawa ne ga ganin damar Allah wa tabu'un li iradatihi kuma mai bi ne har yanzu ga iradar Allah da nufin Allah in Allah bai so ba babu abin da zai gudana in kuma ya so ko wani baya so abu zai gudana fa huwa ala naqidi qawlihim adallu don haka wannan halitta ta annabi Isa ta fi nuni shine addallu ta fi nuni ma zuwa ga kishiyar abin da suke nufi su suna cewa idan ba shi ne Allah ba ya zai iya irin wannan abu to maimakon haka ka hango cewa a'a ikon Allah ne ma yayi ƙarfi dan Allah nuna ikonsa shi yasa tunda shi mai iya yin komai ne da yaso shi yasa ya halicce shi ba uba sai uwa wannan abun ya fi nuna cewa akwai mai iko mai ƙarfi sama da shi fiye da a ce shi ɗin ne ya halitta da kansa shi ne ma'anar fahuwa ala naqidi qawlihim adallu ay inna khalqahu bi hadhihi at-tariqati yadullu ala naqidi qawlihim bi tariqin aula shi ne abin da ke nufi ana fahimta wa ala anna ahadan kuma sannan yana yin nuni akan cewa wani mutum ko wani abu la yastahiqul musharakata lillahi bai cancanci yayi tarayya da Allah ba bi wajhin min alwujuhi da kowace irin fuska to wannan nunin ma zuwa ga hakan aula shi yafi ma'ana shi yafi karfi ma'ana bayan kasancewar haihuwar annabi isa alaihi salatu wassalam da uwa babu uba ya fi nuni zuwa ga cewa akwai wani ƙarfi da shi ya yi shi ba shi ya kansa ba to banda wannan kuma wannan yana nuna har yanzu cewa babu wani mai tarayya da Allah wajen halitta da gudanar da halittarsa wannan din ma ya fi ƙarfi wajen nuna haka fiye da wancan na farko mun fahimci abin cewa Allah subhanahu wataala shi kadai ne babu mai tarayya da shi ma'ana annabi Isa bai taya shi su yi annabi Isa ba sannan annabi isa a wancan farko ba shi ya halicci kansa ba kun gane wannan zancen bal Allah ne ya halicce shi kuma sannan Allah din nan babu mai tarayya da shi wajen halittarsa babu mai tarayya da shi wajen gudanar da abin da yake halittawa a maganar malamai bari kafin mu wuce in tsakaita mana ita anan dangane da abin da ya shafi a lafazin masal da aka yi amfani da shi anan inna masala isa inda allahi ka masali adam na ambata mana jiya maganar malamai cewa tashbihin da aka yi a wannan wuri akan me ya auku kamanceceniyar ta wani bangare ne in ba kuma ta ba ta ta ɓangaren yadda aka halicce su ne yau don da yake cewa khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun wannan ishara ne zuwa ga halittar adam ba halittar annabi isa ba kun fahimci wannan domin annabi isa ba daga turab aka halicce shi ba sai dai in an kalli asalin cewa mahaifiyarsa dan adam ce mun gane yar adam ce kuma ta haife shi ta wannan asalin ne yake komawa cewa daga turab kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana dukkaninmu daga adam muke wa adam min turab min hadhihi alhaysiyya kowa dan adam daga ƙasa aka yi shi amma in ba haka ba a wannan ayar abin da ake faɗa shine yadda halittar annabi isa take abin mamaki to haka halittar annabi adam take abin mamaki bal ta annabi adam ma ta fi ban mamaki don haka shi yasa wasu malamai suke cewa a wannan ayar in mun lura ba misliya ake tabbatarwa ba a'a tashabuhi ake tabbatarwa mun san akwai kalmomi guda biyu akwai tamathul akwai kuma tashabuh tashabuhi shine kamanni wane yayi kama da wane sai a ce wane kamar wane yake ko amma ba lalle zama tamkarsa ba in aka ce tamkarsa to shine mithl yawa in aka ce wannan shi ake nufi da tamathuli kamancece ne min jami'il awjuhi shi ake ce mutum wato a ce misali idan kamanceceniya ne ta wasu siffofi banda wasu ai shi kuke ce mai turanci similarity ko they are similar amma they are not identical in suka zama identical shine wannan kamar wannan ko kamar da kuke cewa kamar an raba kunu ko kamar an tsaga kara to wannan shine ake ce matamka to da wannan ake nufi malamai suke cewa dan wasu kiristoci suna sukan wannan misalin suna cewa wannan misalin na qur'ani ba ma daidai bane waya za a kwatanta annabi isa da annabi adam bayan kuma ga yadda tsarin halittar nasu ma daban malamai suke cewa ai dama ba cewa aka yi daidai wa daida suke ba da so ake a ce daidai wa daida suke cewa za a yi inna masalar isa inda allahi masalu adam ba za a kawo kafin ba kawo kafin ɗin shi ya nuna cewa sun yi musharaka ne a wasu fuskoki sun yi kamanni ta ɓangaren yadda halittar tasu ta kasancewa duk ta hanyar abin mamaki wannan da uwa babu uba wancan kuma ba uwa babu uba wannan shine kawai ta ɓangaren da suka haɗu amma kasancewar hanyoyin da aka bi na halitta ai akwai bambanci wannan ciki aka ɗauka aka haife shi sai dai cikin daga ina ke ba daga namiji yake ba hura iska aka yi Allah ya kaddara ka zama wannan cikin kuma aka samu ciki aka haife shi shi kuma wannan gina shi aka yi daga yunku sannan aka busa masa rai sannan kuma ya zama abin da ya zama mun fahimci abin to shine abin da malamai suke cewa abin da yake tsakanin su kamanceceniya ce ta wasu fuskoki ba wato magana ce ta tamasuli daidai waje da ɗari bisa ɗari haka suke ba don haka abin da ake so a tabbatar mana ta ɓangaren cewa Allah subhanahu wa ta'ala dukkan su ya halice su ta hanyar abin mamaki to mu je in ci gaba sai ke cewa wa ma'a hada duk da haka fa adamu alaihi salam annabi adam alaihi salam khalaqahu Allah min turabin Allah ya halice shi ne daga turbaya daga ƙasa la min abin wala ummi ba daga uba ba ba daga uwa ba ba uwa ba uba haka aka cakuɗa ƙasa da nufi na ubangiji wanda yana da ikon in ya ce kawai a samu ɗan adam daga ƙasa ba tare da ma an kwaɓa ɗin ba a samu kai mutum da shi kenan abu ya zama to amma saboda nuna mana ikonsa cewa ga yadda yake ga dama ya abunsa haka yake so sai aka samu ƙasa na ɓangaren duniya daban-daban sai aka cakuɗa da ruwa sai zama taɓo taɓan nan sai Allah subhanahu wataala kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana ya gaya mana wannan a hadisi ingantacce mun san hadisin hadisin muslim shine dai wannan hadisi na ash-shafa'atu kubra kun san hadisin shafa'a da mutane za su je gurin annabi adam su ce ya zo ya yi ceto ya roƙi ubangiji allah ya fushin da ya yi ya yi haƙuri a yi hisabi ai mun san wannan dogon hadisi ya ce a'a bai isa ba a ta gugun annabi ne har zuwa dai gun manzo allah sallallahu alaihi wasallam ba kissa zamu maimaita ba kace shi mana lokaci da suka je wurin annabi adam me suka ce masa sun ce masa ya adam su mutane abin da za su yi ran tashin alkiyama kai ne farkon halitta khalaqaka Allah biyadihi Allah ya halicce ka da hannunsa mun gane haka wannan nassi ne cewa Allah madaukaki ya halicci annabi Adam da hannunsa kari akan abinda Allah madaukaki ya faɗa mana a cikin alqur'ani da yake cewa an iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya wannan shi ma nassi ne uru-uru akan cewa Allah da hannayensa ya halicci annabi adam kuma hannaye haƙiƙiya ba hannu ne ba hannu ne majazi ba illa ba mu san yadda irin hannun Allah yake ba amma tun da yake hannu ne to hannu ne in ka ce ba haka ba ka ƙaryata Allah subhanahu wataala Allah tsari to wannan abin da ya faru kenan sai yake cewa tare da haka annabi adam Allah halice shi daga turab la min abin wala ummi fa idza kana ذلك لا يوجب لآدم ما زعمه النصارى في المسيح فالمسيح المخلوق من أم بلا أب من باب أولى وأحرى إذن يدم شين معنى فإذا كان ذلك إن ونن هل تدعك والنبي آدم daga uba ai ba uba ba uwa haka kawai aka halice shi Allah ya ga dama ya halice shi in wannan bai wajabta wa annabi adam irin abin da kiristoci suke riyawa dangane da annabi isa ba me suke cewa dangane da annabi isa sun ce ko Allah ne ko ɗan Allah to idan annabi adam ba su ce masa ɗan Allah ba ko Allah saboda irin yadda aka halice shi ba uwa ba uba sai ce falmasihu to shi annabi isa almakhluqu wanda aka halice shi min ummin bila abin daga uwa babu uba a min babin aula ko yawa min babin aula wa ahra ya fi cancantar a ce shi ne za a kore wa wannan ma'ana bai kamata shi ma a ce masa dan Allah ba ko Allah in dai ba a gaya wa annabi Adam ba wannan mun wannan misalin kun gane jiya insha Allah to sai ce fa in sahha di'a'ul bunuwati wal ilahiyyati fil masih in ya inganta ayi da awar bunuwa diyantaka wal ilahiyyati da kuma allantaka wato abin bauta a ce shi ɗane na Allah ko Allah ne shi fil masihi dangane da annabi masihi faddi'a'uhu fi adama min babin aula wa ahra shi ma shi a kira ayi wannan da'awa dangane da annabi adam to ya fi cancanta fiye da annabi isa domin in dai ana kallon abu ta hanyar hankali ne ba ta hanyar labarin Allah ba in ana kallon abu ta hanyar misali ne da kwatance ba ta hanyar abin da Allah maɗauki ya ambata ba in dai kun gane wannan misali to sai ya ce fali hada qala ta'ala shi yasa Allah maɗauki yake cewa إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون سنسي الحق من ربك تكفهم مجنن ما لم يمنى مجنن أكن كن فيكون با duk da dai mun yi ta a suratul baqara ba wannan karan ne aka faɗi aka fara faɗin wannan maganar kun fai kun wasu malamai suna tattauna in ana zancen abu fil madi da ya riga ya wuce ai wai da sai a ce faƙala lahu kun fakana ko ya ce da shi ya kasance sai ya kasance amma sai ce fa yakun ya kawo shi da mudari'i maimakon mazi ko bilman miski ambatawa shine ana bambancewa tsakanin abin da ya zama an yi shi an ƙare a lokacin magana an yi shi an kare a lokacin magana to wannan amma dai zai zo kamar da Allah ya ce sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fa sawwa wallazi qaddara fa hada duk wannan yasa su amma dai saboda me dai ya kare su amma lokacin da Allah ke maganar wannan ai ana cikin process din shi yasa aka samu gari sai zama sai a ce fa yakun ba a ce fa kana ba kun fahimci abin ban sani ko kun gane yawa a lokacin ƙala lahu kun fayakun sai ya kasance ma'ana sai shi yasa dangane da annabi adam ma an faɗi wannan amma a wannan siyaƙin mun gane a dangane da annabi isa a wasu wuraren an faɗi wannan amma a wannan siyaƙin ana magana ne akan annabi adam yawa khalaqahu min turabin fa qala lahu kun fayakun sai ya rika kasancewa sai ya zama saboda mai min tsaurin ila tsaurin Allah maɗaukaki ya halicce shi wannan dai bayani ne da wasu malamai suka yi dangane da wannan bangare banda wannan akwai wata matsalar mun a matsaloli guda biyu kar in manta su na farko cewa Allah subhanahu wa ta'ala yattasifu bi sifatil kalam yana siffantuwa da siffar magana sabanin abinda ‘yan mazhabar ash'ariya da maturidiyya da kullabiya suke faɗi dangane da kalamun lahi suke cewa kalamun lahi kalamun nafsiyun kalami ne a zuci yake kuma kalamun ne azali ya riga ya yi shi tuntuni in ya yi shi tuntuni to yaushe aka halicci annabi adam lokacin da aka halicci annabi adam kenan bai ce komai ba nan ko a wannan ayar ta tabbatar mana cewa lokacin annabi halittar annabi adam ne qala lahu kun fayakun kun bai tana mutum ashe kaulin nan ne ya faɗa qala lahu kun yaushe ya faɗa ko ya faɗa can a baya kalaman azaliyan ma'ana fi alladhi kana fi sabiq ilmihi wanda yake tun fil azal to dai lokacin halittar annabi adam ya faɗi wannan ashe kenan wajibi mu siffanta Allah da cewa Allah yattasifu bi sifatil kalam wa kalamuhu a lahu janibani ana siffar kalam yana da bangare biyu kalamun ne azali sifa ce zatiya kuma sifa ce fi'iliya ikhtiyariya yatakallamu mata sha'a wa kaifa sha'a mun fito wani ita ce aqidar ahli sunna in ka zo sifatul kalam abin da zaka faɗa kenan saboda me haka zamu duba mu gani lokacin da ya magana da annabi Musa alaihi salatu wassalam da ya kira shi zuwa Turi Sina ya magana da shi shin in an ce Allah baya magana sai wanda ya tunfil azal lokacin halittar bayi bai ce komai ba wai dan gudun kada a ce ka ulluhul hawadith kun gane sai suka kore wannan to in har haka ne a kenan waye ya yi magana da annabi musa a lokacin da ya zo wato magana wajen miƙaci da shi akwai mun taɓa wannan magana ita ma kwanan nan don haka allah dai subhanahu ta'ala ya ta kallamu mata sha'awa kai fasha lamari na uku da nake so in ambata mun taɓa magana su shi ma ko bara mun yi shi maganar mukhatabatul ma'dum magana da abin da babu shi abin da ba a riga an halicce shi ba gashi allah madauki cewa ya خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون يا halice shi daga turbaya sai ce da shi ya kasance yace da wa wa aka yi magana turbayar aka yi magana ko ko adam aka yi magana adam haka Allah ya ce thumma qala lahu ay qala li adama kun fayakun to idan adam aka yi magana in ba shi da rai ya zama adam kafin a busa masa ne annabi adam ne lokacin bai gama cika dan adam ba bai gama cika kai adam mutum ba don haka ashe kenan ya inganta Allah subhanahu wata'ala yuwajjihu al-kalama ila al-ma'dum لأن المعدوم عنده معلوم mun gane yayi magana da abin da babu shi domin abin da babu shi din nan mawjudun ne fil ilmi ba ma'aduni bane kwata-kwata a'a mawjudun fil ilmi ai Allah madauki ya san da shi da aka shi yasa ya ce masa kun fayakun kuma sai ya kasance wannan dai na san ba kuma ta ba mun tafi wannan mutum to mu koma can cikin littafin mala ya tsari sai ce alhaqqu min rabbika gas wannan gaskiya ce daga ubangijinka ai hadha alladhi akhbarnaka bihi wannan abin da muka baka labarin sa min sha'anil masihi na sha'anin annabi isa alaihi salatu wasalam huwa alhaqqu alladhi fi a'la rutabi sidqi shine gaskiyar da take can tsatsakin mafi daukakar mataki na gaskiya duk wata gaskiya to wannan ita ce a samanta ma'ana ba wai iya wannan labarin ba maganar Allah umuma duk abin da Allah ya faɗa to babu wata gaskiya da ta kai shi gaskiya ko akwai akwai wata magana ta ɗan adam ko ta aljan ko ta mala'ika da za ta kai da za ta kai maganar Allah ƙarfi wajen zaman ta gaskiya babu to shi ya ce sai ya ce alhaqqu min rabbika dan ya nuna maka ta Allah da hikima yake shi yasa ake son wallahi mu rika karanta alqur'ani muna tadabburi muna fahimtar me yake cewa me Allah yake cewa a cikin sa kun ga so ake nuna mana bambancin maganar Allah da maganar wani cewa kuma magana in ta zo daga Allah to duk abin da ya saba ta ƙarya ne in dai ya saba ta maganar Allah babu tufka da walwala a cikinta babu zancen ka ce haka take ko ba haka take ba kai kokonto a'a haka take babu kokonto shi yasa ya ce alhaqqu min rabbika sai ce fala takun min almumtari kar ka zama cikin masu kokonto in Allah ya faɗi magana to ƙarshen abin da za a faɗa ya zama gaskiya an ƙare ki sai a tashi game da ake cewa yace ai hadha alladhi akhbarnaka min sha'ni almasih alayhi salam huwa alhaqqu alladhi fi a'la rutabi sirqi shine mafi wato ita ce gaskiyar da take mafi ɗaukakar mataki na gaskiya likauni imin rabbika saboda kasancewar gaskiyar daga wa take min rabbika daga ubangijinka take alladhi wanda min jumlati tarbiyatihi alkhassati laka yana daga cikin tarin a dunkule tarbiyyar ta musamman da yake maka wali ummatika da kuma al'ummaka da yake muku tarbiyya an ƙassa alaika shine ya ƙassa maka ya baka labarin ma ƙassa abin da ya baka labarinsa min akhbaril anbiya alaihi musallam na labarin annabawa daban-daban alaihi musallatu wassalam wannan yana daga cikin tarbiyya da Allah ya yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama irin bashi labarin da yake na annabawa mun yi magana wannan jiya cewa labarin annabawa ba kawai haka aka faɗe shi ba a kowanne da ma'anarsa akwai darasin da Allah ke so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauka haka nan mu ma al'ummar manzo sallallahu alaihi wasallam Allah yake so mu dauka a cikin wannan kisoshi da ya bamu fala takum minal mumtarin don haka kar ka zama ɗaya daga cikin masu kokonto ai ashakina fi shay'in mimma akhbaraka bihi rabbuka kada ka zama ɗaya daga cikin masu kokonto masu tantama masu kai kawo a cikin abin da a wani abu guda ɗaya komai ƙanƙantarsa wanda Allah muka fike wanda shine ubangijinka ya baka labari in Allah ya faɗi magana babu zancen ai tantama a cikinta yace wa fi hadhihi al-aya to malam sa'ibi ya turo mana wata ka'ida ne nan kamar yadda ya kira ta haka take ka'ida ce sharifa ina so ku rike wannan ka'ida kada ku manta ta inda damar rubuta ta ku rubuta ta tana nan nasi a ciki kwa rubuta daga baya duk mai littafi ya kofo ta daga bayan riƙe don ya haddace ta ƙa'ida ce ta cancanci a rubuta ta da ruwan gwal a liƙa ta kowa ya ganta a gari ya karanta gashi bari mu ji ta yace wa fi hadhihi al-aya a wannan aya wa ma ba'daha da abin da ya biyo bayan ta dalilun ala qa'idatin sharifa akwai dalili abinda ke mana nuni akan wata ka'ida ka'ida kuma mai daraja mai tsada wa huwa shi wannan dalilin in kuma ka'idar ne sai zai ce wahiya amma nan wa huwa yace la'alla yushiru ila dalil amma kuma zahirin magana ta sa ka'idar ya kawo yawa zaka kasancewar wahiya zai fi dacewa amma mu bar masa abin sa haka ya rubuta yace anna ma qamatil adillatu ala annahu haqqun ku bi ni sosai ku fahimce ta ma qamatil adillatu ala annahu haqqun duk abinda hujjoji dalilai suka tsayu ala annahu haqqun akan cewa shi gaskiya ne wannan abu wajazama bihi abdu kuma bawa ya yanke kat ya gamsu babu tantama shine jazmu jazmu shine ka yadda da abu babu kokonto mun gane duk abin da dalilai suka tabbatar gaskiya ne kai dan adam ka gamsu da haka ka yanke har ƙarshen zuciyarka cewa wannan abin haka yake ka gamsu da shi gaskiya ne min masailil aqaidi wa ghayriha daga cikin matsalolin aqida domin dama a matsalolin aƙida ne musamman ake samun ma ya kunu haƙƙan wa ma khalafu ya kunu baƙila ko mana abin da za a ce wannan gaskiya ce duk abin da ya saba masa ko sunansa ne ƙarya ce barna ce ba daidai ba ce to duk abin da dalili ya tabbatar da cewa gaskiya ne kai bawa ka tabbatar ka yadda babu tantama babu kokonto ka yadda da shi cewa haka yake a cikin matsalolin aƙida da waninsu sai ce fa'innahu ya jibu an ya jizima to bawa wajibi ne kuma ya karɓa ya yadda ya yanke kat babu kokonto bi anna cewa kullama arabahu duk abin da ya karan tsaye ga wannan gaskiya din yi mu'arada da shi ya opposing ɗinsa shine arada ku fa huwa batilu to ƙarya ce barna ce ba za a karɓa ba ma'ana a babin aqida to a harkar aqida wannan lamarin magana tsakanin gaskiya ne da abin da ke ba gaskiya ba gaskiya ba ta da ƙanwa ba ta da ya mun gane ba ta da wata ƴar uwa kawai duk abin da ba gaskiya ba fa huwa batil fa ma za ba'da al-haqqi illa min ad-dhalal da haka babu rabin gaskiya babu ƙanwar gaskiya babu ƴar uwar gaskiya babu mai kama da gaskiya in ba gaskiya bace ba gaskiya bace shine zancen da haka ko ya zama ka karbi gaskiya ka yarda da ita ko kuma kawai mutum ba akan gaskiya yake ba in dai magana ce ta aqida Allah ya ce kaza yanzu misali wannan magana annabi isa alaihi salatu wassalam in kana zancen zance da kiristoci mu dauka akan wannan misalin da muke a cikin siyakin sa da muke magana yayi daidai a ce masa Allah yayi daidai a ce masa dan Allah menene shi bawan Allah ne Allah ne ya halicce shi ko ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام wannan ita ce maganar Allah cewa Allah wannan annabi Isa alaihi salatu wasalam ba dan Allah bane kuma ba Allah bane to wannan zaman sa gaskiya duk abin da ya saba wannan to barna ce duk wanda zai ce masa dan Allah ko Allah magana sa gaskiya ce ko ƙarya ce to wajibi ka yadda a zuciyarka cewa wannan magana da ta saba wannan ƙarya ce kun gane wannan misali to haka duk matsalolin aqida da tauhidi in ka samu dalili akan cewa abu kaza gaskiya ne to jazman duk abin da saba masa ƙarya ne a babun aqida haka haka zancen yake ba kamar mas'ala ce ta ijtihadi ba a matsalolin ijtihadi a babun fiqh a furu'uddin tunda yanzu muna zancen usuluddin ne ko musan usuluddin shine abinda yake fundamentals na addini abubuwan da aka gina addinin a kansa to anan haka yake ko abu ya zama gaskiya ne ko abu ya zama ƙarya amma a harkoki na fiqh Allah ka iya samu wata matsala wani malami ya faɗi wani abu wani malamin ya faɗi wani sabaninsa wani ya kawo wani kauli na uku ana samu ko ba a samu ko wani ya ce abu kaza haram ne a fahimta wani ya ce halal ne wani ya ce makaruhi ne kaga an samu abubuwa har daban-daban wannan a matsalolin da suke na aiki shine al'umurul amaliya ba umurul ilmiya ba a matsalolin aiki da sallah yanzu a sallah ai muna da abubuwa da yawa da muka samu ka dago kana sallah yanzu ka dago daga ruku zaka mai da hannu haka ko ka zaka sake shi har yanzu akwai wannan abun daliban ilimi wannan na yin wannan wannan yana yin wancan abun malamai kuma me ya ja wannan abun rashin nassi ne kuru-kuru daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan yayi shi yasa wannan malamin ya fahimci haka wani kuma ya fahimci haka wannan a furu'uddin a harkokin ayyuka gabubban jiki ana samun wani amma abin da za a yarda da shi a zuci in Allah ya ce abu kaza dama ce daidai to duk wanda ya ce maka hagu ne daidai to ƙarya ne zancen sa ba zancen raba kafa kun gane insha Allah zancen to shine abin da yake nufi wannan ita ce ka'idar da ake so ka fahimce ta sai ce fa'abi an na kullama aradahu fa huwa batilu ku rike wannan ya ci gaba ce wa kullu shubhati kuma kowace shubha tura kafin mu je nan wurin saboda zai zancen shubha akan wancan din da nake magana akwai matsaloli yanzu da zaka ji mutane suna magana akan abin da shafi harkoki ne na akida amma sai ka ga ana amfani da tawili da wata falsafa ga maganar Allah kuru-kuru sai a juya maganar Allah a tafi a faɗi wani abu daban mun gane wannan wani abu yana da haɗari in har akwai dalilai da suka tabbatar da abu kaza ga yadda yake to duk fa wani ƙauye da aka sabawa wannan dinnan to ya zama fa ba daidai ba wajibi kuma musulmi ya karɓi daidai ya yi watsi da abin da ba daidai ba babu raba kafa babu bin wata hanya harkar ba irin ta masu philosophy bane kullum ina gaya muku su a wurin su suna ma da kokonton wai shin akwai wani abu mai suna gaskiya ta yadda su a wurin su duk wani abu mai suna gaskiya wani abu ne related ma'ana abin da ni abu na gaskiya ce to kai abun kama zai iya zama ba gaskiya ba ma'ana har suna da wani slogan da suke faɗi cewa duk wani abu opinion ne zai iya zama fact zai iya zama ba fact ba to in ka in ka ɗauki wannan zance ka shigo da shi babin tauhidi da aƙida yana da hatsari yanzu wujudullahi ta'ala samuwar Allah madaukaki shi ma theory ne ko phenomenon zai iya zama fact zai iya zama kuskure Allah zamansa shi kaɗai ya cancanta abauta masa kar abauta wa kowa shi ma ra'ayin wani ne in ka ce ra'ayin wani ne kamar fa kana tuhumar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya mana da ya zo mana da alqur'ani ba gaskiya ya zo mana da ita kun fahimci wannan zancen shi yasa ko ta magana wannan magana ta malam sa'idi da har ya ambata mana cewa ka'ida ce ya fahimto ta kamar da na sha gaya mana cewa malam sa'idi yana cikin manya-manyan ɗaliban littattafan ibn taimiyya a zamanin rayuwarsa a zamanin lokacin da yake dare ba a san wani mutumi da ya fi shi ya kai shi sanin littattafan ibn taimiyya ba da bin su da karanta su da ɗauko abubuwa a cikinsu a cikin maganganun da ibn taimiyya ke a cikin littafin dar'u ta'arudul aqli wan naql kun san shi littafin din na sha ambata mana sunansa mujalladi goma sha ɗaya ibn taymiya ya mai da martani a cikinsa akan masu philosophy wannan masu harkar falsafa din da ilmin kalami ka'idojin su da yake ya san abin yadda ya kamata ya bi su biya sassare ya tabbatar da karfin hujjar qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa zaka ji suna tuhumarsa da cewa literalist ne baya fahimtar abubuwa ko kuma masu makaranta irin tasa kawai ba san komai ba sai nassi su sun dauka hankalinka wai shi ne zai hukunci a kan nassi nassi daidai ke ko ba daidai ke ba kai za ka yi hukunci nan wurin ai bai kamata a ce kaza ba kaza ya kamata a ce wannan kuma yana ga cikin manya-manyan abubuwan hatsari da harkar falsafa ta zo musulmi ta bata mana addini da gaske ne wannan magana ta bata mana addini Allah kyauta ibn taymiya yana cewa a maganar cewa duk abinda manzon Allah sallallahu alaihi yace wa amma ma akhbara bihi ar-rasul yace amma abinda manzo ya bada labarin sa wannan a juz'i na uku shafi na 304 na wannan littafi dar'u ta'arudul aqli wan naql akun san ma ma'anar bai sunan littafin ko me ma'anar littafin tun kuɗi da kawar da rikici da wato tufka da warwara tsakanin hankali da nassi saboda su masu philosophy da masu ilmin kalam sun ɗauka ƙur'ani da hadithai sun faɗi wasu abubuwan da bincike na masu hankali theologians ya binciko abin da ya saba ma wannan ya kamata a yi ƙoƙari a yi taufiƙi tsakanin wannan magana ta ƙur'ani da maganganun malaman tunani tunani wannan thinkers ɗin kun fahimci abin garin taufiƙin kuma abin da za a yi wa nassin tun da yanzu ba dama a mairo mai shi a ce ka sake gyara shi shine sai a yi ta'awili sai a ce a kaza da yace kaza to kaza yake nufi ba kaza ba saboda kawai ya dawo ya daidai da maganar waɗannan masu hankali kun ga kenan an aje maganar Allah da manzon Allah an ɗauki hankalin masu hankali kun gane abu to shine ibnu taymiya yake so ya nuna wa mutane cewa ku da kuke wannan irin zancen asali ma babu wani sabani tsakanin hankali da nassi duk abin da kaga nassi ya zo da shi to bai saba wa hankali ba duk abin da kuma yake hankali ne gangariya hankali mai hankali to ba zai saba wa nassi ba wannan mutuban ba sau ɗaya ba shi ba wannan zancen da wannan lafazi ne to shine sun ce cewa wa amma ma akhbara bihi rasul amma duk abin da manzo ya bada labari a kansa za a yi kaza za a yi kaza akwai kaza akwai kaza yace fa innahu haqqun fi nafsihi yace to gaskiya ne duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa gaskiya ne wannan ma akhbara bihi rasul يدخل فيه in kace ma ja'a bihi rasulu duka da qur'ani da maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun shiga ciki sai ce cewa la yakhtalifu bi ikhtilafi aqaidin nas baya sabawa gwargwadon sabanin aqidin mutane a ce ɗan aqida kaza za su dauki wannan abun gaskiya ɗan aqida kaza kuma a wurin su wannan abun ba gaskiya bane a'a gaskiya absolute ce ba relative ba waɗanda suka karanta ilimin relativity a cikin ko a falsafa wani fili ne a philosophy da suka karanta shi da turanci za su fahimci wannan zancen da nake wai gaskiya absolute ce ita ba ta tabawa ko kuwa gaskiya ce a idan wani amma ƙarya sai a idon wani shine relativity din a ce is just relative kaga kenan ma'anar duk abin da muke magana nan Allah madauki ya ce yana sama Allah madauki ya ce akwai tashin alkiyama wani zai iya cewa shi ai a interpretation din ku ne a ganin ku ne haka shi a ganin sa ba haka bane kuma shi wannan wannan duk hatsarin falsafa ne ta jawo mana wannan gaskiya in dai Allah ne ya faɗe ta gaskiya in manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya faɗe ta to absolute ce a gun kowa ba ruwanta da sabanin aqidar wani ba ruwanta da sabanin hankalin wani yaro ne babba ne karami mace ne namiji aljani ne mala'ika ne maganar Allah haka take babu canzawa maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka take babu canzawa to shine abin da ke yace la yakhtalifu bi ikhtilafi aqaidin nas wa ahwalihim fa huwa al-haqq alladhi la yaqbalu an-naqiba gaskiya ce wadda ba ta karbar kishiya wali hada ku ji wannan maganar za ku san daga nan ko daga irin wannan zancen malam sa'adi ya dauko wannan yace wani hada don haka kullu ma aradahu fa huwa batilun mutlaqan ko duk abin da ya saba ma gaskiyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita to batil ne mutlaqan ba shi da wata fuska da zai zama gaskiya duk abin da ya saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya ce kuma barna ce ba za a karbe ta ba don haka wajibi mutum ya yarda da abin da ke shine gaskiya kuma kada ya kokonto yanzu akwai buƙatar in Allah ya faɗi abu a Qur'ani ma a gaya mana kalmi ko kwanto to idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ware shi shi kadai ku duba fa me aka ce masa alhaqu min rabbika ba a ce min rabbikum fala takunanna min almumtarin ba haka a gaya mana mu kar mu zama cikin masu kokonto ba a manzon Allah a gaya wannan gaskiya ce daga ubangijinka kul ka zama cikin masu kokonto dan Allah za a mutum ya samu kokonto akan maganar nan na Annabi Isa alaihi salatu wasallam kun gane zancen ko kwanto a maganar Allah menene shi zai iya kai mutum ga kafirci Allah maganar sa kat fuska ɗaya ce duk abin da faɗa gaskiya ne sai dai ka ce wajen fassara in baka fahimce shi ba in akwai sabanin malamai wajen fahimta wannan ba shi muke korewa ba malamai sukan saba wajen fahimtar wani abu to duk matsalar da aka saba wajen fahimtar to ina ake komawa ana komawa zuwa dai ga wannan dalilin ne a koma ga qur'ani kuma a koma ga maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ba a samu magana ba a koma maganar sahabban da suka zauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai su warware mana matsala amma aka bar kowa da hankalinsa to ashe addinin zai zama wasa ke shi yasa zai ga yanzu a irin waɗanda suke karanta addinin musulunci abokance duk abin da ka kawo musu na harkar nasu sai su na ai interpretation din ku ne shi yana ganin zai dauki interpretation shi yasa suke son a samu abin da ake cewa pluralism ku fahimci wani abin suna son a sami saboda ba yadda za a yi gaskiya ta zama ɗaya a wannan abu sai a ce malamai ne suka saba ai wannan ma ya faɗi kaza wani ba tare da an lura da waye ma a cikin malaman ya cancanta a karɓi maganarsa ba ba kowane mutum ne kawai dan ya ce shi malami ne shi kinan in ya faɗa abu za a rushe maganar abubakar akan maganarsa ba ko ba kowane mutum ne a zamanin nan dan ya faɗi magana za a rushe maganar manya manyan malamai akan maganarsa ba ko sai a ce ai malamai sun saba dan haka duk wanda ka kama har a kawo hadisan ikhtilafu binnan ulama menen ikhtilafu ummati rahma wanda ibnu hazmi yake cewa ashe kenan ittifaqin su azaba ce ba daidai bane wannan zancen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai faɗi wannan maganar ba ikhtilafu ummati rahma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai faɗi wannan zancen ba maganar manzon Allah ba ce amma ka iya cewa magana ce ta hikima sabanin malamai rahama ce ta wani ta wata mahanga yawa idan amma a cikin matsalolin da suke karbar ikhtilafi kun gane zancen a matsalolin da suke karbar sabani waɗannan matsaloli matsala masail far'iyya matsalolin fiqhu wani ya ce haram ne wani ya ce halal in ka kafa hujja kai ijtihadin ka ka rasa kai taqlidin wani malami da yace abu kaza halal ne gwargwadon wannan kuma kai aiki da shi baka da laifi to ta nan gurin ne maganar rahama za ta zo amma matsalar aqida Allah a ina yake Allah a sama yake annabi bai san gaibi ba abu kaza da abu kaza wanda ba wani zancen ijtihadi a cikin su Allah ya faɗi magana akwai tashin kiyama ko babu tashin kiyama Allah ya ce akwai sai wani ya zo ya ce mana ai fassara ce tashin alkiyaman nan kawai ana nufin dai mafarki wani abu mutum zai ga kaza sai a ce a amalan ƙarya kake Allah ba zai faɗi magana ta zama ba haka ba duk abin da Allah faɗa to gaskiya ce ai kun gane bambancin matsalolin da ake shiga da wanda ba a shiga to shine dai ke fata fa min huna yatabayyanu laka anna alladhina banaw umurahum ala muqaddimatin imma daruriyya aw nadariyya aw qat'iyya aw dhanniyya banawha ala umurin taqbalu at-taghayyura wal istihala fa innal quluba bi yadillah ce waɗanda suka gina abubuwan su akan harkar mantiki din nan muqaddimat premises na a ce abu kaza kaza ne to tunda kaza ne to wani abu kuma kaza ne wannan muqaddima ce ake cewa mantiqiyya wanda ya karanta mantiki ne zai fahimci wannan to masu gina abubuwan su akan irin wannan harka ta falsafa to suna ginawa ne dama akan uqul su kuma uqul ibn taymiya ce dama a hannun Allah suke Allah na jujjuya su wani mai kyau ne wani ba shi da kyau wani yana da tarbiya wani ba shi da tarbiya wani na da fahimta wani ba wani intelligent wani balit ko ba haka suke ba to ya za in aka mai da addini gaba ɗaya aka ce kwakwalan mutane su za su jajin su za su hukunci menene daidai to abu ya ɓaci dole ne a bar maganar kowa in akwai maganar Allah dole ne a bar maganar kowa in akwai maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya sa kun fahimci wannan mace ka'ida ce mai tsada ko ba ta da tsada tana buƙatar kowa riƙe ta to shi yasa na faɗi wannan magana to bayan wannan sai ya ci gaba yake cewa wa kullu shubhatin kuma kowace shubha turadu alaihi wadda za a bijirowa za a gangaro da ita a ɗora ta a yi amfani da ita ana so ta kauda alaihi wannan damirin hi'in yana koma zuwa alhaq alhaq yawwa magana gaskiya ne mu koma to su yaƙi tun da ne kun samu rikici أن ما قامت الأدلة على أنه حق ga inda magana take ne duk abin da dalilai suka tabbatar da cewa gaskiya ne wa jazama bihi abdu kuma bawa ya tabbatar da haka ya gamsu ya yanke azzuci kat babu kokonto min masail al-aqaid a masaloli na itiqadi wa ghairiha da wasu su yace fa innahu yajibu an yajzima bi anna kullama aradahu fa huwa batil kullama aradahu innahu in yana nufin ne al-haqq duk abin da ya saba ma wannan gaskiyar to batil wa kullu shubhatin kuma duk wata shubha turadu alaihi da za a kawo ta domin ai kun san shubha je ma mun zance shubha duk wata shubha da za a kawo ta sai ce fa hiya fasida to ita ma barna ce ba daidai bace sawa'un to ga wani abu mai amfani shi ma yace ba bambanci qadira al-abdu ala halliha amla wannan shubuhar shine halliha hadin damirin shubuha ne bawan ya samu ikon ya warware wannan shubuhar amla ko bai samu iko ba yanzu misali kana cikin magana sai wani kawo maka shubuha akan wata harka to ko kun ce kaza to ai ga kaza ga kaza kai ka kawo dalili shi kuma na so ya kawo maka shubuha to idan ka iya samun dama ka warware wannan shubuha ka bada amsa to shike duk abin in ku abu ya tabbata abin da ke faɗa mana ayan shine duk abin da ya tabbata gaskiya ka yadda gaskiya ne to duk wata shubuha da za a kawo masa wannan ƙarya ce yanzu misali a littafan kiristoci za ka samu maganganun su akan wannan aya inna masala isa inda allahi ka masali adam suna cewa ai wannan misalin ma san ma bai ne ba har wani na gan shi yana kawo wai kamar mutum ne ce wai inna matsalar kwamfuta misalar sa'a wai kamar da kwamfuta da agogo yace me ya haɗa kwamfuta da agogo wai irin wannan dai misalin da Allah bayar wani kirista ne ke faɗin wannan mutum da larabci to irin wannan mai sunansa sunansa shubuha to kai da ka gamsu cewa maganar nan ta Allah akan annabi Isa gaskiya ce duk shubuhar da za a kawo maka akan wannan ƙarya ce ba ruwanka da ita bai kamata ma ta dada maka ta dada ka da ƙasa ba har ta tayar maka hankali saboda me kai din ka riga ka gamsu gaskiya shi wannan shi yake tuna min abinda muke karanta a littafan magabata da suke a babin hani akan husuma da jidali me yasa magabata suke kin zama da yan bid'a su tattauna da su wannan zancen ne tabbatuwa akan cewa yi aqida ba ta ginuwa a kan debate ba ta hanyar debate ake gano gaskiya ba dole ne ya zama cewa ka san inda gaskiya take ai kun san kisa da nake gaya mana dangane da imam malik akan wannan ko wata rana wani ya zo ya same shi wai ya imam ka zo ka dan saurare ni mu tattauna akan wasu matsaloli na aqida dan bid'a ne wanda aka san su irin mu'tazilawa din nan ya zo ya sami imam malik wai ya zauna ya bashi lokaci za su tattauna wata matsala imam malik ya ce mu tattauna mu yi mai yace wai mu dan jayayya haka ka kawo hujjar ka in kawo ta ba sai ce to idan na kada kai ya za a yi ce sai in bi ka yace in ka kada ni kuma sai ce sai ka bi ni to sai imam malik ce to in wani ya zo kuma kai in mun bi ka sai ka da kai sai ce sai mu bi shi sai ce to kaga wa yace to ni addini na ba haka yake ba inji imam malik yace ni addini na ba akan haka aka gina shi ba addini na gaskiya ce tana nan a cikin alqur'ani gaskiya ce tana nan a cikin maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to duk abin da wani zai kawo maka akan aqida na irin wannan abin da ka yarda da shi ka tabbatar to kai ma watsi da shi sawa'un kana da karfin ilimin da zaka mai da martani akan wannan shubuhar amla ko baka da ita karka damu abin da kake da yaƙini a kansa tsaya a kansa kada wani ya zo girgiza ka da wata shubuha shi yasa aka hana karka saurari masu shubuha kullum sun yi wannan zancen duk malamin da ka san dan bid'a ne in kana sauraron tafsirin sa ko karatun sa zai rika kawo maka shubuha akan abin da ka yarda da shi ka daina sauraron sa mun fahimci wannan zancen saboda me abin da kake kai ta hanyar irin wannan debate din ka same shi yau a kada ka nan gobe ka bar nan ka koma can yau kana dan kaza sai ka bari ka koma can ta hanyar mai ka sani ta hanyar karatu Allah ne ya faɗa ka yadda manzon Allah ne ya faɗa ka yadda to yaushe kuma wani zai zo kaɗe kaɗe da kan wannan abu ko fa shi nan can to sai ke cewa sawa'un qadira ala hamliha am la sai ce fala yujibu lahu ajzuhu an halliha alqadha fi ma alimahu kun ji wata magana mai daɗi ta ma sai ce gazawarka ta ka ba da amsa ta warware wannan matsala ta shubuha da wani ya kawo to kada ya wajabta maka suka akan abin da ka sani ma'ana baya wajabta baya lazimta cewa ka ashe kenan abin da ka sani din ba daidai bane tunda ka kasa amsa mun fahimci wannan domin me su malamai ai kowa da iko da irin iko da irin ilimin da Allah ya bashi yanzu kana zaune da wani malami sai aka zo aka tambaye shi akan wata matsala sai bai iya bada amsa gamsasshiya ba shin yana nufin kenan daga ranar kai ka rude ka zama addinin naka ya zama shi mai a gaban malamin ka sai aka kada shi a kaddara malamin ka yana magana sai wani ya zo sai ka da shi malamin ya shuru kasa ba da amsa shikenan daga ranar sai ka koma wani malamin ka fahimci nan can to addini ba da haka yake ba la'alla ai gazawar wannan malamin ce gazawar malami ba ta nuna suka ga asalin addini iliminsa ne bai kai ba shine bai iya rike abun ba in an je gun wani da ya fi shi za a samu wannan amsar tana ai kun gane abu yau to shine abin da yake nufi sai ce li anna ma khalafa al-haqq fa huwa batil domin ku duk abin da ya saba ma gaskiya to ƙarya ne qala ta'ala fa ma za ba'da al-haqq illa ad-dhalal menene bayan gaskiya in ba bata ba ai babu wani abu bayan gaskiya in ba bata ba gida biyu ne ma'ana nan gidan gaskiya duk wanda ba shi ba sunansa ne bata kawai ba kani ba kanwa ba hanya ba wani ba abin nan ya sunansa wata gawaina da mutum zai tsaya a tsakiya ko gindin wata bishiya hada a'a kawai ba gaskiya kake ba ba gaskiya shine zance to sai ke cewa wa hadhihi alqa'idatu shar'iyyatu tanhallu 'an al-insani wannan ka'ida ta shari'a tana warware wa mutum iskalatin kathiratan rikici mai yawa yuriduha al-mutakallimun wanda 'yan ilmul kalami suke kawo mutane wa yurattibuha al-mantiqiyun wanda masu mantiki masu harkar mantiki suke jejjera su cewa in kaza ne to kaza ne in kaza ne to kaza ne ba ta hanyar haka suka bata ba daga ba kuma duk suka zo suna ko suna nadamar abubuwan da suka aikata yace in hal in in halla al-insanu fa huwa tabarru'un minhu idan mutum ya iya warware wannan shubuhohi da suke kawo to taimako ne shine tabarru'i kamar ya yi wani abun alheri ne ga al'umma wa illa in kuwa ya kasa bai iya warware shubuha ba fa wazifatuhu an yubayyana al-haqqa to dama aikin sa shine bayyana gaskiya bi adillatihi da hujjojin gaskiya wa yad'u ilayhi ya kira zuwa ga gaskiya ko da ya kasa warware wata shubuha da wasu suke kawo Allah ya sa kun gane wannan mutum da muke an fahimta insha Allah hmm sai to kuma dama lokaci yayi amma kuma zancen bai kare ba akwai bukatar yar dauraya za mu yi ta insha Allah gobe kafin mu ci gaba da aya ta gaba dangane da faman ajaka fihi min ba'di ma ja'aka min al-ilm muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yassare mana al'amura Allah ba mu zaman lafiya da nutsuwa da kwanciyar hankali saboda gudun lokaci ya kure akwai kwamitin mu na marayu wanda muka yi ta magana akan cewa a yi kokari a taimaka ga account number sun bayar duk mutumin da yake so ya taimaka saboda a taimaka waɗannan marayu wajen abin da ya shafi abinci abin da ya shafi kayan sallah a first bank ne ko 3086 50 4813 3086 50 4813 yawwa uku sifili takwas shida biyar sifili hudu takwas ɗaya uku wannan shine account number din a first bank wanda yake son yayi tahwili yanzu da wayar sama sai ya tura musu insha Allah dubu ɗari biyar miliyan ɗaya insha Allah Allah ya hore muku Allah ya sare Allah ya bada dama sallallahu alaihi wasallam wa baraka account name din shine Birnin Kudu Orphanage Foundation Birnin Kudu Orphanage Foundation Allah ya taimaka وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك